bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake juyawa a turmi na biyu a wannan safiya ta ranar juma'a wadda ita ce safiyar 29 ga watan dhulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma ya dace da lissafin biyar ga watan Julai na shekarar miladiya ta 2024 a wannan karatu namu na daura a cikin littafin tazkiratu sami afwan tazkiratul muta'allimin bi nu'util ulama'ir rabbaniyin wallafar Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo hafizahullah wa jazakallahu khairan wannan shine darasi na 17 kenan insha Allah wanda muke musu take da siffofin malamai na kwarai malam yana mana magana akan siffa ta wato ta bakwai cikin siffofin malamai na kware wanda shine girmama ƴan uwansu malamai sawa'un magabata ko na baya ko na zamani sawa'un sa'o'insu ko na ƙasa da su ko na sama da su ya fara kawo mana misalan irin haka zamu tashi a lambar misali na uku shafi na 134 da yake cewa wa min abrazihim li hadha al-janib as-suluki ma kanu yaqumuna bihi min khidmatil min khidmatin li ulama'ihim wa kubara'ihim yana daga cikin siffar malamai ta girmama ƴan uwansu malamai ko waɗanda suka karantar da su shine an san malamai na ƙwarai da yi ma malaman su hidima hidima da ake wa malamai yana daga cikin alamar mutunta su da girmama su hidima da dukiyarka ko da jikinka ko da matsayinka ko makamancin haka faqad akhrajal hakim wal baihaqi an abi salamata an ibn abbasin annahu akhadha bi rikabi zaid ibn thabit fa qala la ya tabbata al-imam al-hakim ya ruwaito a cikin mustadrak dinsa da baihaqi a cikin sunan al-kabir da ma wasun su sun ruwaito cewa sayyidina ibn abbasin din can Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa ya kasance yakan rike linzamin abun hawan zaid dan thabit to da ya rike wata rana sai malamin nashi ya ce mishi tanaha yabna ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaid ya zo ne zai haura kumi ko doki sai ibnu abbas ya rike masa kamar da za a rike mutum zai hau to sai sai sai yace kauce daga wurin sake shi ka kyala wannan dabba sai ibnu abbas yace hakaza inna hakaza naf'alu bi kubara'ina wa ulama'ina yace mu irin wannan girmamawa ita muke yi wa malamanmu da manyanmu sura kai malami na ne kuma dattijo ne kai dole in girmama ka وأخرج الفسوي والطبراني والخطيب والبيهقي هكذا الإمام الفسوي أتكن التاريخ والمعرفة ده طبراني أتكن الكبير ده بيهقي أتكن المدخل إلى السنن الكبرى ده خطيب أتكن التافنسا الجامع لأخلاق الراوي آداب السامع دكنا سنبتر بسند صحيح عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه إرن ونن زنشن كتن كتنسا وكذلك فعل ابن عباس مع السنيع فعل ابن عباس السني نفسه مع قارئ الصحابة أبي بن كعب هكذا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه yake aikata irin wannan zancen ma'aƙari sahabati da makarancin nan babban mahaddacin nan cikin sahabbai gwanin alƙur'anin nan ubayyi bini ka'ab wanda ya kamata ya zama kasara ne ubayyi bini saboda badali ne akan ma'aƙari ma'a ubayyi ma'abin ka'abin da aka duka ne zama jarra ne ƙari'i ubayi ibn ka'abin faƙad akhrajal khatibu khatibu ya ruwaito a cikin aljamili akhlaqir rawi an sulaiman ibn rafi'in an al-hasan al-basri qala ru'iya ibn abbas ya'khudhu bi rikabi ubayy ibn ka'abin an ga ibn abbas yana rike da linzamin abin hawan ubayyu yana jansa shi yana tafiya a kafa ubayyun kuma na kan abin hawan yana ja suna tafiya faqila lahu anta ibn ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ta'khudhu bi rikabi rajulin min al-ansar domin asali wannan aikin fa a dabi'ance masu yin shi sune bayi kamar da kake ana yi masarakuna bayi sune suke rike linzamin raƙumi ko doki mai gidansu yana kai sai aka ga wannan malami cikin sahabbai kuma dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ce mishi kai yanzu kana dangin manzon Allah wannan kuma kawai gama garin ba an sare ka dinga mai haka faqala innahu yanbaghi lil habri an yu'azzama wa yusharrafa yace ya dace da malami a girmama shi a sharrafa shi malami ne kuma ya cancanci girmamawa da sharrafawa wal aslu fi hadha as-sani'i kullihi menene asalin ka'ida a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan sunna ta rike abun hawan malami shine a yanzu kamar misali sai ka zama direban wani malami ka dinga tuka shi din da za a je kana nan ka tuka shi shi kuma ya zauna ya ci gaba da nazari ko ya bacci ma ya huta alal misali menene asali ce ma akhrajahu muslimun hadisin sayyid muslim yana na cikin sayyid muslim an an abbas ibn ibn abdul muttalib radiyallahu anhu kala shahidtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawm hunain mun je yakin hunain tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falazimtu ana wa abu sufyan ibn al harith ibn abdul muttalib rasulullahi sallallahu alaihi wasallama falam nufariquhu da ni da Abu Sufyan al-Harith ibn al-Haris muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bamu taba rabuwa daga inda yake ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala baglatil lahu bayda shi kuma yana kan wata far alfadarsa ahadaha lahu farwatu ibn nufasata al-juzani wannan mutumin shi ya bashi kyautarsa falam maltakal muslimuna wal kuffar da aka gamu a fagen yakin nan na Hunain wallal muslimuna mudbirina musulmai sun juya da baya kamar da aka sani a tarihanci fada fika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarkudu baglatahu qibala al-kuffar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga su kwanan wannan raƙumi nashi shi kuma yana tinkarar kafiran a lokacin da wasu suke guduwa qala abbas abbas yace wa ana akhidun bi lijami baglati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akuffuha a iradata alla tusri'a ni kuma ina rike da linzamin wannan raƙuma ina jan linzamin saboda kada ta yi gudu yayi yawa kada gudun yayi yawa gudu ne na yaƙi to ya kamata a daidaita shi sai ina rike da ita annabi na kan raƙuma shi kuma yana ranaka alfadar shi kuma yana ƙasa wa Abu Sufyana akhidun bi rikabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma Abu Sufyana yana rike da yana rike da ainihin wato abun hawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan hadisi yazo a sananne abin nan a cikin ainihin wato sayo muslim mala yake cewa roto wani hadisi wanda ya zo game da falalar rike abin hawar dan uwanka amma dai bai inganta ba kamar ne fitar da shi a cikin mazamul kabir da al-ausad da kuma abu naimi a cikin al-hilya ta ainihin hanyar hafs bin umar al-mazini daga ja'far ibn sulaiman daga abu sulaiman ibn ali daga babansa daga aliyu dan abdullahi daga ibn abbasin cewa wai annabi ya ce من أمسك بركاب أخيه المسلم لا يرجوه ولا يخافه غفر له wanda ya rike wani wato abun hawan sa yahu ba dan yana sa ran zai bashi wani abu ba ba kuma dan yana tsoron shi ba to za a gafarta mai zanuban shi amma wannan hadisi bai inganta ba kamar yadda Haisami yake faɗa a cikin Majmu' Zawaid cewa a cikin hadisin isnadin shi akwai Hafs ibn Umar Al-Mazini wanda ba a san shi ba wallahu a'lam to kaji wannan sai yake cewa والأخذ بركاب دابة العالم للتعبير عن إجلاله وتوقيره سنة متوارثة wannan rike abin hawan malami dan ya hau ko dan a jashi akai wato wani abu ne da ya zama sunna da aka gaje ta kabiran an kabir wajadatun matruqatun bainal ulama wato wata hanya ce sananniya wanda malamai suka hau kanta an samu tasalsuli na wannan al'ada faqad sana'a ghairu wahidin haza ma'a shekhi an samu malamai da yawa a tarihance sun yi wa malamansu irin wannan girmamawa gashi ya kawo misalinsu ibrahim ibn yazid an-nakhai ma alqamata ibn qais an-nakhai kamar yadda yake cikin littafin tabaqat na ibn sadin da al-jami' li akhlaqir rawi haka nan hammad ibn zaidin yayi wa abi mish'arin kamar yadda yake cikin littafin abin nan al-jami' na khatib al-baghdadi dindi muhammad ibn Al-Qasim Abul Aina yayi wa malamin sa Ad-Dahhak ibn Makhlad Abu Asim an-Nabil kamar da yake cikin dai Khatib al-Baghdadi al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa akhadha al-Hasan ibn Umara bi rikab Abi Hanifata an-Nu'man hakanan Abi Hanifata an-Nu'mani hakanan Al-Hasan ibn Umara yayi riko da ainihin wato na Abu Hanifata an-Nu'mani kamar da yake cikin Tarihi Baghdad wa Lays ibn Sa'ad bi rikab az-Zuhri hakanan Lays ibn Sa'ad ya rike ma Zuhri kamar da yake cikin Al-Madkhal ila Sunan na Al-Baihaqi wa akhadha yahya ibn yahya bi rikab al-layth ibn sa'ad shi kuma yahya ibn yahya shi kuma ya rike na al-layth ibn sa'ad Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su Allah ya musu rahama rahimahumullahu jami'a zaka wata ta'ada ce sananniya ta yau da gobe a a girmamawa da mutuntawa da sanin ya kamata wa hadha al-imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a ga Imam Ahmad ibn Hanbal wanda yake watake da jagoran ahli sunna wal jama'a Allah ya gafarta masa kana la yusammi Ali ibn al-Madini bismihi da saboda girmamawa bai kiran Ali ibn al-Madini da sunansa wa inna ma yaknihi tabjilan lahu sai dai ya ce masa ya masa alkunya ya ce masa Abu Ishaq ana ce masa Abu Ishaq ana ce masa Abu Muhammad ya kama shi wannan alkunya baya kiran sunansa akan ce masa kuma Abu Abdullah duk ana faɗa masa qala Abu ana ce masa kuma Abu Hassan ita ce mamun fishara alkunyarsa gashi ma ita ya kawo qala Abu Hatim wa kana Ahmad ibn Hanbal la yusammihi wa inma yaknihi Abu Hassan tabjilan lah wa ma samitu Ahmad ibn Hanbal sammahu qattu bai taba kiran shi da sunansa gaya ba sunansa gaya to mugun sai ga saboda rashin mutunci sai ka ji wani ya zo kiran sunan wani malami wai sai ya ma mashi izgili sai ya kira shi da alhaji wani kuma kiran malami da alhaji a nan ƙasa wasu ba mutuntawa ba ne alaran ma ake cewa ko alaraini ko modibbo ko alasaini ko algafarta malam ko ya sheik ko ya ustaz waɗannan dai kalmomin su aka sani a wasu ya ce ya alhaji wannan wulaƙantawa ce cin zarafi ne kuma alama ce ta taɓewa ga shi wannan mai wannan magana ya kamata mu kiyaye jama'a kalmomi na girmamawa mu alkunya a gurinmu ba ta cika zama dalilin girmamawa ba sai daga bayan nan ne da aka dan saba ko to sai mu faɗi irin kalmar da a cikin al'ummar mu aka sani ko da ga magarin ala gafarta malam ya ya sheik ko ya sayyidi duk wannan kalmomi ne na girmamawa mu dinga girmama malaman mu da ma malaman da ba malaman mu ba ko da ba su kanta da mu inda malamai ne to abin girmamawa ne ko akramakallah ko ko a ce ya ya sayyidi ko ya a Borno sukan ce modibbo a Yola a ce modibbo a Borno a ce alan guburo kowa gurgudan irin lahajarsu ko yaransu ma anna ali ibn al-madini min aqrani al-imam ahmada wa min ahli tabaqatihi fil akhd wal isnad tare da cewa sa'an shi ne tsaran shi ne classmate din sa ne malaman su kusan duk ɗaya ne kaga irin wannan a tabi'ance wato wanda zaka yi kiran sunan shi ne zaka yi kiran sunan abokinka dan ajinku an saba ana iya kiran sunan juna saboda an yi gwagwarmaya tare amma duk da haka tunda Allah ya bashi baiwar ilimi yanzu ba gama garin dan ajin su bane wanzu malami ne mai daraja a cikin al'umma to shi yake girmama shi wa akhraj al-khatib al-baghdadi fi tarjamati salama ibn asim abi muhammad an-nahwi bi sanadihi an idris ibn abd al-karim qala qala li salamatu ibn asim yace salamatu dan asim ya ce mini uridu an asma'a kitabal adadi min khalaf ina so na saurari karatun kitabul adad daga khalaf khalaf mai riwaya fa qultu li khalaf sai na ce ma khalaf kaji kaji ga abinda aka ce fa qala sai yace fariyaje to yazo mana falamma da khala da ya shiga gurin shi rafa'ahu saboda malami ne sai ya dauka kashi li an yajlisa fi sadri yace ka zo ka zauna a nan gaba fa aba sai yace sam haka ba za ta yi ba wakala ya ce la ajilisu illa baina yadaika ni ba zan zauna ba sai a gabanka yadda ɗalibai suke zama wakala ya ce haza haƙƙun ta'alimi wannan shine martabar karantarwa akwai wani malami da mala albani na mai yake ba da labari game da shi kan al'amarin koyon karatu da ya ce shi ba zai zama ya koyi karatu cikin 'yan uwan shi ɗalibai ba ina jan hanyar da ya iya wannan karatun har yanzu da ya haƙura ko ya zauna da abin ya wuce da an manta ma yanzu kuma da halama wani sharafi ne gare shi shi ma saboda in kana so ka koyi karatu ka koya yadda kowa yake koya amma in kace sai an baka wata daraja ta musamman ko sai an baka lokaci na musamman ko kuma wani ya ce shi kamar yanzu yana mutane suke a zamananci yana ce yana ɗawaine shi ta duniya amma sai ya bugo maka waya ko ya ma bokal cewa don Allah malam ni dai a samu wata awa kawai mu dinga karatu da kai online zan dinga zan ma dinga saka maka data to kaga wannan bai san darajar ilimi ba wannan kasuwancin da yake ko aikin gwamnati da yake online yake yin shi ba ya bashi gaskiya ba san da ya katun jami'a online yayi ta ko da ake karatu yanzu distance learning ai duk dabaru ne na neman kuɗi kawai dabaru ne na mutane sa su certificate su kuma jami'o'in suna son kuɗi ba wai dabaru ne na asalin karantar da ilimi ba za ka sai a ce to shikenan a zo a yi muku distance learning a dai an shi kuɗinku kuma a baku wani abu haka dan fake-fake amma inda ilimi ne na gaskiya dole sai an yi mushafahatan sai an zauna a gaban malami an koya wani sai ya maka fa text kawai yau malami text ce wai a bashi amsa daga sani din na taba jin yana cewa shi in ka mai text ka mai tambaya bai ma karantawa in dai text kai amma in kana son tambaya to sai ka saka sai ka saka kudi a wayarka sai ka kira to ko mun a tsawon lokaci sai ya dauka ya baka amsa mala albani ya dade na yin korafi akan cewa sai mutum ya kira ka da an fara magana dama kudin shi naira biyar ce ko takwas kawai sai ka ga kafin ma ya gama bayanin tambayar kudin shi ya kare to ya yake so kai zaka kira shi ka gaya mai kai zaka sa katin ka kira shi ka gaya mishi a maka ciki amma goyo amma zan daurawa ke saboda ka ya kamata dalibai mu gane irin waɗannan abubuwan kuma mu gane cewa malaman nan fa mutane ne da ba ba aljanu bane ba mala'iku bane ba kuma annabawa bane ba sahabbai bane annabawa su ne Allah ya ba su wata juriya ta musamman da haƙuri da kau da kai فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك su annabawa ka Allah ya musu amma sauran mutane duka suna da abin da ke iya tunzura su abin da ke iya fusata su suna da iya abin da za su iya containing na wauta to kuma kai in dai albarka kake nema sai ka gujewa wannan mun sha karanta maganar da Zahabi ya faɗa akan Ibnu akan Ibnu Hazm Allah ya gafarta masa gaba ki ce Ibnu Hazm in dai ilimi ne Allah ya bashi ya yi rubuce-rubuce ya ce amma rubuce-rubucen shi sun kasa yaduwa su yi albarkar da ake sa rai sai ce wannan kuma ya faru ne saboda sakin baki da ya dinga yi a kan malamai sai Allah ya mashi da za a mufaƙa yana na cikin sirar ramin nubala al'imamu ibn kathirin shi kuma ya ruwaito wata wani mafarki da ya ce imamun nawawi ne yi wannan mafarkin ko wani mutum nawawi shi daman baya jininsu bai hada da ibn hazmi baya hujja da ibn hazmi da da ibn hazmi ya riga shi amma saboda wannan dabi'ar dabi'ar sa tayi bambanci sosai to da haka baya baya ambatan shi kwata kwata aldafan sa to ko dai nawawin ko wani na manta yana nan zaka ga ya kaushe ce yace abin nan wato ru'yatun ghariba ko manamun gharib wani abu makamancin haka cewa yayi mafarkin an zo an yi tashin alkiyama sai ga ga tarin inuwa wata bishiya mai inuwa duk malamai ne a ƙarƙashin inuwa duk wanda ga ga wannan shekhu wane ne malam wane ne malam wane ne sai ga ibnu hazim shi kuma a gefe daidai ƙarshen inuwa daidai ƙarshen inuwa yana kokarin ya shigo cikin inuwa amma bai samu halin shigowa ba sai aka tambayi wani malami aka ce menene fassarar mafarkin ita yana ganin yana da alaka da sakin bakin shi akan malami wato ko a lahira ba zai shiga tawagan malamai ba sai dai zama a ƙarshensu a wannan mafarki ne kawai amma dai ibn hazin ana buga misali da shi akan haka to kamar yadda faɗa nan kuma to kuma duk malamai sun buga wannan misalin fa ba sa cewa to tunda ya halasta wa kanshi mutuncin malamai shi ma bari a halasta mutuncin shi ba su mai irin wannan mu'amala ba duk da haka sai a ce to jama'a a nema mishi gafara a lalubi uzurin da za a bashi tunda dai asali yana da ilimin wannan abin da shi ne ya cancanci girman yana da shi ko to duk da ya yi abin da bai dace da girman shi ba to amma sai a ce alalibu uzurin da za a bashi sai alalibu uzuri a ce saboda malaman zamanin shi ba su ma'amalance shi ma'amala mai kyau ba sun mishi rashin kirki shi ne shi ma ya mayan musu amma kuma rigo mayan musu kuma sai ya ɗan wuce dai makaɗi da rawa dole shi ma ba za a ce to ai shi kenan shi yanzu a ta zage shi ba a'a ba za a zagai ba kaga wannan yake nuna maka wato malamai suna da adalci da falala wajen mutunta junansu ko da wanda ya kuskure a wajen mu'amala sau da ba daidai mana rona abubuwan da mutane suke yi na rashin girmama malamai da rashin sanin mutuncin ilimi da mutuncin masu shi ya ce waƙad akhrajal oke sai ya ce haɗa haƙo ta'alim ko faƙala lahu khalaf sai khalaf yake ce mashi ja'ani ahmad bin hanbal li yasma haditha abi awana yace yadda kamun dinnan haka yadda ka girmama wani dinnan haka Ahmad dan Hanbali yazo makaranta ta yana so ya koyi hadisan da nake da su na Abu Awana fa ajhattu an arfa'ahu nayi iya kokari na na bashi wani wurin zama na musamman fa aba yaki wa qala yace la ajlisu illa baina yadayka wallahi bazan zauna ba sai a gabanka umirna an natawada liman nata'allamu minhu an umarce mu ne da mu dinga girmama waɗanda muke koyan karatu a wurinsu a nan ne nake wani ta'aliki na shayin shi jama'a ko anan al'umman mutanen yan salafiya darul hadith akwai mutanen da suke da irin wannan rashin kyautatawan malaman su wasu malaman sun kanta da su anan albani science wani anan darul hadith amma wayanda suna ganin sun yi wayo ko sun yi girma ko sun zama yan bokon da wai sun fi karfin su mutunta waɗannan malaman to abin da taba gaya wani shine nace to mu mun girmama malaman mu alhamdulillah ba cika baki ba duk wani wanda ya koya mana karatu muna girmama shi amma Allah ya jarabce mu da irin ku to ku jira ku kuma ga wanda Allah zai jarabce ku da su na taba gaya wani wannan saboda sai ga wai mutum wai ya wai bai gaisuwa wannan ma ta al'ada wai yafi karfin ya gaishe ka wai sai ya daga kai haka wai kawai saboda wai shi yanzu yana ganin yayi wani bokon da ya fika ko kuma ya gano wani ilimin da wai yafi naka ko kuma wani malami ya ziga shi Allah mashi cewa kai wai baka sa abin da kake yi ba to sai ga yana kawai da kai sai na ce wani ce to mu ba mu wulakanta malaman mu ba tun daga wanda ya koya mun makaratu tun a firamare har yau don na gani sai na girmama shi don na ji ya mutu sai na mai addu'a ban taba wulakanta malami ko mai rashin kunya ba amma mu kuma Allah ya jarabce mu da irin ku to ku kuma ku jira ku ga wanda za za a jarabce ku da su irin da ake faɗa cewa wani akwai wata kisa da ake cewa ko na san dai kawai almara ce cewa wai aka ce ga wane ya mutu sai wani abokin shi cewa Allah ƙarya ne bai mutu ba kawai yace bai mutu ba ana zuwa ko ile sai aka ga dogon sumaye yace sai aka ce mashi to kai me yasa kake da yaqinin bai mutu ba yace to saboda wane ya wulakanta iyayen shi kuma ba zai yi ya mutu ba sai ayin shi sun wulakanta shi dole sai yara ya haifi yaya sun wulakanta shi sannan zai mutu kaga wannan irin tajriba ce ta dattawa eh kuma hakan ya faru sai da sai da Allah ya bar shi har ya rayu har ya haifi yaya suka mai wulakancin da zasu mai sannan ya mutu rakan dai almara ce amma zaka ga tana yawan faruwa to haka duk wanda yake wulakanci ma malamai jama'a ka tausaya mai saboda zaka ga akibar shi zata zama mummuna Allah bai kyale mutuncin malamai a sarye da shi ya tafi a banza ba da mutuncin iyaye da mutuncin shugabanni Allah bai kyale a haka ba a cikin karin magana suna cewa wanda ya wulakanta malamai ya wulakanta lahirarsa wanda ya wulakanta iyaye ya wulakanta kansa wanda ya wulakanta shugabanni ya wulakanta duniyarsa duk wanda zai zaka yi asarar lahira ko kai asarar kanka ko kai asarar duniya ka gurgurdan wanda ka wulakanta Allah ya kyauta yace to akai akai da ibnu da Ahmad dan Hanbali ya zauna a wani wuri na musamman sai yace shi ba zai zauna ba yace la ajlisu illa baina yadayka umirna an natawada liman nata'allamu minhu ibnu al-imam Ahmad din ne fa wata rana ina ga wannan magana tana gaba amma dai bari in faɗa mana ita cewa wata rana suna cikin tattaunawa da abokinsa Isaka dan Rawiya sai aka zo daidai wani hadisi da Ahmad dan Hanbali bai sani ba sai ce isa kada rawiya to ba sai ce mishi ba ni riwaya wannan hadisin mana sai ce to rubuta bari in baka sai ce to ina zuwa sai ya canza wuri ya koma wurin dalibi ya zauna ya tankwashe kafa ya ce to algaba ta malam bismillah sai da aka gama wannan riwaya sannan ya dawo wurin zaman aboki suka ci gaba da magana sai suna tantance bambanci tsakankanin kowane yanayi su mu'amalance shi gwargwadon hali shi zaka ga ilimin suna da albarka yanzu da wani zai fito kawai misali ya ce zai ce zai zagi Ahmad Ahmad Bali ba duk sai an tare kasar nan an ce za a ci mutuncin shi ba kaga dai ba wanda ya taba ganin shi a cikin mu babu dangin shi amma za a ce ba a yadda ba saboda kimar da Allah ya mai wa khalafun huwa ibn hibbana ibn mihraz al-ahmar al-basri khalafun al-ahmar ya rasu 180 huwa lughawiyyun sha'irun kana ahadu riwatil garibi wal lugati wash shi'r wa kana naqidan aliman bi sana'ati al-adabi wash shi'r malamin khalaf al-ahmar ba khalaf wancan na, na, riwaya ba khalaful ahmar malamin nahwu ne mun yi tarihin shi a baya malami ne masanin lugha da, da waka wa min hadha al-bab ma rawahu muhammad ibn abdul wahhab an-naisaburi qala yace kuntu ma yahya ibn yahya wa ishaqa na'udu maridan mun tafi tare da yahya ibn yahya an-naisaburi da ishaqa al-hanzali kenan zamu gaida wani mara lafiya falamma hadhan al-baba yayin da muka je kofar gidan ta'akhkhara ishaku sai ishaku sai ya ja da baya wa qala li yahya yace ma yahya taqaddam akramaka Allah bismillah fara shiga fa qala yahya li ishaq sai shi malai yahya yace bal anta taqaddam yace a'a malam kai zaka fara shiga suka fara bayayya a bakin kofa fa qala ya aba zakariya yace Allah ya gafarta malam anta akbaru minni ai ka girme ni kai kamata ka fara shiga qala na'am sai abu zakariya shi ishaq din kenan yace na'am gaskiya ne shi ya haya ko shi da abu zakariya yace na'am gaskiya ne ana akbaru minka na girme ka a shekaru walakin naka a'lamu minni amma kuma kafi ni ilimi to sai wannan hujja sai ta gamsar da ishaqa fa taqaddama ishaqu sai ya shiga waya ibnu yahya huwa ibnu bakr al-farra at-tamimi al-hanzali an-naisaburi sunansa kenan yahya ibnu yahya an-naisaburi malamin imamu muslim din nan ko wa ishaqu huwa ibnu ibrahim ibnu rawiya al-hanzali ishaq ibnu rawiya nazil naisabur ya rasu 238 wancan kuma 226 wa kana yujillu yahya ibn yahya ibn rahawiya yana girmama malam yahya dan yahya wa yusni alaihi sana'an aziman yana masa yabo mai girma wa yaqulu yana cewa mata yahya ibn yahya yuma mata wa huwa imamu imamu li ahli dunya ya mutu shine malami jagoran malaman duniya kamar yadda yake cikin tadhibul kamal namiz wa yaqulu kuma yakan ce ma ra'aitu mithla yahya ibn yahya ni ban taba ganin kamar sa ba wala ra'a huwa mithla nafsihi kuma bai taba ganin shi bai taba ganin irin irin kansa ba wa kana yahya akbar min ishaq ibn rawiya a shekaru yahya malamin muslim din can ya girma ishaq bi tis'a asharata sana ya ban shekara 19 ya kai haifi sa'an shi dan shekara 19 wanda baka shekara 19 zai iya haifanka li'anna wuladata yahya kanat sanata 42 wa mi'a an haifi malam Yahaya ibn Yahaya Naisaburi a shekara ta 146 wuladatu Ishaq kanat sanata 61 wa mi'a sai a shekara ta 161 shi kuma ka haifi Ishaq dan Rawiya kaga ya bashi shekaru to amma Allah cikin falalarsa sai ilimin wato malam dan Rawiya ya tumbatsa yafi karfin irin na malam Yahya babu ma haɗi domin shi wannan malam Ishaq dan Rawiya sa'an Ahmad dan Hanbali ne malamin Bukhari ne sananne mashahuri walizalika qala lahu ishaq so da ka ishaq yake ce mishi ya aba zakariya anta akbaru minni ka girme ni a shekaru ya bashi girman shekarunsa waradda alaihi yahya bi qauli shi kuma yahya mai mishi da cewa na'am ana akbaru minka eh gaskiya ne na girme ka walakin naka a'lamu minni amma kuma kai kafi ni falalar ilimi saboda haka yanzu ayi amfani da falalar ilimi tafi falalar shekaru faya lahu min tawadu'il imamainin rabbaniyaini yace mamakin Allah ga irin wannan tawalu'u da suke wa junansu fa anta tara anna kullu wahidin minhuma yatawada'u lil akhar kaga kowannen sa yana madayan tawalu'u yana girmama shi wayara anna akahu fawqahu fil ilmi kowanne daya yana ganin dayan ya fi shi ilimi fa yusuf ibn rawiya ya ibn yahya al-farra bi annahu imamun li ahli dunya kaje da sifanta shi أي في العلم والورع وأنه لم يرى مثله ويرى يحيى الفراء أن إسحاق أعلم منه shi yana cewa ban taba ganin irinsa ba shi kuma yana cewa kafi ni ilimi wa in kana huwa akbar minhu sinnan ko da ya girme shi wa annahu wa ma hadha illa lil ihtirami wat ta'zim al mutabadal bainahuma saboda wannan saboda girmamawa kamar da ake cewa is reciprocal ko haka ake faɗa ko girmamawa ka girmama ne ne in girmama ka duk mutumin da yake son a girmama shi shi kuma bai son girmama mutane to zai zai sha wahala a duniya mutane ba za su girmama shi ba kai kana son a ga girmanka a mutunta ka saboda kai kana ganin kafi kowa ko ka girmu kowa ko kowa na ƙasa da kai ne amma kai ba za ka girmama mutane ba to za ka sha za ka sha wahala yanzu misali a ce a university sai a baka HOD a cikin department din wani ma malamin ka ne wani ya haife ka wani malamin malamin ka ne dole ka ci gaba da girmama su yadda za su girmama ka ka girmama su na girman shekarunsu da asbaqiyarsu su kuma su girmama ka na girman cewa by statue yanzu kai ne shugaba shi za ga wasu da ake cewa vice chancellor suke shan wahala a university idan mutum yazo yana vice chancellor sai yazo flow din senate ya ce zai dinga yin barazana yana yana zara idan ba wanda zai ji shi saboda a wurin in takama shi farfesanci ne da yawa sun girme shi a farfesancin in takama shi wato ninkufarci ne da matsadan hali wasu sun fi shi in ta kama shi sanin duniya ne wasu sun fi shi da aka sai ga ya sha wahala amma aka samu wanda ya dinga lallaba su yana bin sa hankali sai su sai su saurare shi yanzu ko dabba wadda take mai cutarwa idan ka bi ta a hankali ka rawwaza ta ko sai ku saba ba haka aka ba aka ba da kissar wata mata da ta rasa yadda da mijinta wai ya dinga ya zama irin kamar mijin hajiya da ake cewa ya zama mai jin magana ta rasa yadda za ta ita ce gun wani malami shi malamin ba boka bane to sai ya bata ya bata wani wani asiri kenan za a ce ko yace to ki je ki sami ki je kasuwa ki sai dabba na jin ba manta na manta ba aka ce ta sai godiya kuma ki sai gairu murawwada wanda ba a horar da ita ba ki je da ita gida ki tabbata kin tatsi nonanta kin bashi ya sha in sha nonanta shikenan an zauna lafiya sai ta sai sai ta sai dabba ta aji to ta tatsi nonan dabba dabba ta kiyar yadda ta kuma goma malami ya ce a ai zaki ta lallaba ta ne har ku saba har ta saki jiki da ke sannan suke tatsi nonan cikin kwanciyar hankali to wannan aikin ya ɗauke ta watanni tana lallaba dabba ta bata abinci ta shafa jikinta ta mata wanka ta dinga mata inkiya har dai dabban nan ta zama murawwaza ta zama ta iya sa bakinta ma ta tatsu nono ta gawa ta zai ta gawa malamin ce to shikenan ki yo mijinki haka ki dinga bin shi kina lallaba shi shi ma sai ya zama miki kaman yanzu kaman dabban nan sai a gidace ka bani wahala wallahi to to haka duk wanda yake san a girmama shi ko ka'ida ita ce ya girmama mutane kowa daga gudan girman da Allah ya bashi ko ɗanka ne yana da wani yana da bukatan wani nasibi na ihtirami ihtiramul ra'ayi ihtiramul shakhsiyya wato ka girmama privacy dinsa ka girmama personality din shi sai ya ci gaba da girma ka matsayin ka na uba to amma sai ga mutum wani a cikin anguwa shi baya girmama kowa bai ganin mutuncin kowa kuma yana son kowa ya ga mutuncin shi ba ga mutuncin ka ba Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa to na gaba kuma wa hadha sufyan ibn sa'id al-thawri yas'alu tilmidahu sufyan ibn uyayna malaka la tuhaddith sufyan al-thawri rahim rahmatullahi alayhi ya tambayi ɗalibinsa sufyan ibn uyayna ɗalibinsa kuma takwarsa yace a'a wai me yasa kai ba za ka je ka zauna ka karanta bane ya san ɗalibi ne mai ilimi mai basira mai sanin ya kamata fa ajabahu bi qawlihi amma wa anta hayyun fala ce Allah ga ta mallan indai kana raye kana karantawa gaskiya mallan ni bazan karanta ba ni bazan iya karantawa ba wa hadha min ibn uyaynata laysa dhahaban minhu ila anna ar-rajul la yatasaddaru fi hayati mashayikh wannan wai ba wai ibn uyayna yana nufin bai halasta mutun ya karantar malaman shi suna raye ba a'a ya halasta hatta law malaka law malaka adwati zalika koda ya mallaki wato ilimin da zai haka wa shahidu lahu bi ta'akkuli koda malaman sun ce ya kai da nasharin ilimi ya karanta da ilimi kamar yadda suka wa maliku ya halasta ka karanta malaman ka suna raye idan sun baka dama amma kai zama karantawarka tana cin karo da tasu ko kuma ka je ka sa majalisi daidai na malamin ka daidai na malamin ka ka sa majalisi kana so ka dinga gogoriyo da su ko ka hana dalibai zuwa majalisin malamin ka ce zaka koya musu komai ƙarya ne zaka lalata su ne ko ya zama da cewa wato abinda kake koyarwa malamin na koyarwa kuma nashi yafi naka nagarta ka sani to bai kamata duka irin wannan ba wa inna ma zalika da abu adabun ta'addaba bi ibn uyayna wannan wani ladabi ne wa khuluqun tatabba'a alaihi rahmatullahi alaihi wata wani dabi'a ne wanda yake akan sa falam yara an yi aqida majlisan li tullabil ilmi fi hayati shekhi bai ga dacewar ya fara yin majalisi ɗaliban shi malaman shi suna rayuwa wa imamihi sufyan sauri fa kana jazaohu rahimallahu min jinsi amali saboda haka sai Allah ya mishi sakamako irin aikin sa wato bayan mutuwar malamin nashi sai ya tada majalisi kuma sai majalisin ya zama bai gaza na malamin a albarka ba majalisin sufyan ibn uyayna a makka sai da ya zama mutane suna baro kasashen su taho makka ba don komai ba kawai sai don su zo su yi aikin hajji daga nan su zauna ko umara su zauna su samu karatun sufyan ibn uyayna sai da zama buya yake mutane suka mai yawa sai ya buya dan ya samu yayi wani abu Allah ya sa makaratun shi albarka saboda kai idan malaman ka sun baka dama ka je kai sun sallame ka ko sun baka certificate ko ijaza ko su suka bude maka makaranta to wannan zaka yi abin ka a bisa sahalewa su amma ka cire kanka daga makaranta ka je ka kirkiri taka irin yadda mafi yawan mutane suke kikiran makarantun hadda wanda suke a matsayin wato kamar yan biyafara sun fita daga Najeriya ko mun fita daga makaranta kaza mun je mun yi tamu mun kirkiro majalisi kaza mun yi namu to wannan duka rashin albarka ne kuma rashin sanin darajar ilimi ne abu hanifa ya daɗe yana wato yi ɗaliban shi tankiya akan irin wannan yanzu ka buɗe makaranta ma zai je sa a rufe ta ce ka dawo tukun sai da ya rasu ne sannan suka buɗe makarantunsu da yawa haka ɗalibai imamu shafi haka sauransu to haka kaga babu wani sahabi da ya buɗe makaranta yana karantawa a madina na banarayi sai dai in ta kama ya bada fatawa ɗaya biyu ko ya karantar da matar shi ko abokin shi wanda ya jira shi ya ce ka je ka koyo ka zo ka koya mu ko kuma annabin ya tura shi wani gari ya ce ka je karantar ko ya zo ya koya a madina ya koma garinsu to amma da manzo Allah ya rasu ba sai aka ji su kowa cikakken da ilimi to haka su ma tabi'ai sai su jira sai malaman su sun guce to haka ake yi wannan shine sunnar abu haka ake yi sai a samu albarka yace fa hadha abdullahi ibn al-mubarak ahadu kibari talamid ibn uyayna shi ma yadda ibn uyayna ya mutunta malamin shi as-sauri to shi ma sai dalibin shi abdullahi dan mubarak sai ya mishi wannan mutuntawa ya ta'addabu indahu bi mithli ma ta'addaba bihi ibn uyayna da shaykhi sauri irin ladabin da yau malaminsa shi ma sai aka yi masa rahmatullahi alaihi ajma'i faqad su ibn mubarak bi hudur ibn uyayna an mas'alatin an tambayi ibn mubarak a gaban malamin shi ibn uyayna game da wata mas'ala faqala sai yace nuhina an natakallama inda akadirina ce mu an hana mu mai magana a gaban malaman mu wajuzi ibn mubaraki bi misli amali shi ma ibn mubarak sai Allah ya mai sakamako da irin aikinsa na alkhairi min ahadi aqranihi agun ɗaya daga cikin tsararrakin sa shine wane huwa al-mu'tamir ibn Sulaiman al-mu'tamir ibn Sulaiman faqad akhraj al-khatib an al-Hasan ibn al-Khallal al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya ruwaito daga al-Hasan ibn al-Khallal kamar yake cikin al-Jami' al-Akhlaq ar-Rawi qala yace kunna inda al-mu'tamir ibn Sulaiman yuhaddithuna id aqbala ibn al-Mubarak muna gaban malam mu'tamir ibn Sulaiman yana karanta mana hadisi sai ga babban malami ibn Mubarak ya zo faqata mu'tamirun hadithahu sai ya kame bakin sa ya shiru faqila lahu hadithna aka ce algafarta malam ci gaba da karanta mana faqala yace inna la natakallamu inda kubara'ina yace ina ai ba ma magana a gaban manyan mu wayabdu anna hadhihi adatun jariyatun indahu ce abinda yake bayyana gare ni inji inji malam Dr. Sani kenan wannan al'ada ce da ta gudana tsakankaninsu anna tilmiza la yuhaddithu bi hadarati shaykhihi dalibi baya karantawa a gaban malaminsa kuma a da anan kasa haka ake ko sallah zaka yi in kaga malaminka sai ka koma da baya ko ta juma'a ce ko kai akai bakon malami babban malami sai ce to algawta malam zo kai mana sallar juma'a balantana sallar yau da kullum balantana sallar gawa ko daurin aure kaje aka ce malam daura mana aure in kaga wani malami aure ka kuma sai ka bashi wannan damar kai wani ko wurin zama ne ka zauna sai ka ga wani babba ya zo sai ka tashi ka ba shi wuri haka aka al'adanci wannan al'ada a nan ƙasar kafin daga baya al'amura su zo su rikirkice mana yadda muke gani wani ma yu'ayyidu hadha ma akhrajahu al-bayhaqi fi al-madkhali ila sunan al-kubra an abi asim al-dhahhak ibn makhlad an qala sami'tu sufyan ath-thawri naji sufyanu wa qad hadara majlisahu shabun min ahli al-ilmi mun karanta wannan a baya wa huwa yatara'asu wa yatakallamu wa yatakabbaru bil ilmi wani matashi yazo yana gaggawa yana shige da fice kaza kaza ala man huwa akbaru minhu yana fifi yana shiga gaba fiye da waɗanda suka fi shi wala yajlisu fi sadri fagadiba sufyan wa qala lam yakun salafu hakaza yace kai kai mana shiru ba haka magabata suke ba kana adu la yadda il imamata wala yajlisu fi sadri ba sa tutiyar su malamai ne ba sa zama a gaba hatta yutlaba hadal ilmu hatta yatluba hadal ilma 30 sana har sai ɗayansu ya shekara talatin yana koyon karatu wa an ta takabbaru alaman huwa a sannu minka sai ga shi kai kana nuna fifikonka akan wanda ya fika ƙum anni ka tashi daga nan wajen wala ara ka tadnu min majalisi kan na ƙara ganinka a nan makaranta wa aka raja abu nu'aimin an ukbata ibn alqama qala samitu ibrahima ibn adham yaqulu kunna idza ra'ayna al-hadatha shine na mana isharar da su mun kasance idan muka ga matashi ya takallamu ma'al kibari yana shiga maganan manya a islamin khalaqihi muna cire rai daga mutuncinsa wa min kulli khairin indahu muna cire tsammanin daga wani alheri daga gare shi wannan min ne ba man ba na tuna da ai muna yara ko magana kai a cikin manya sai an rankushe ka da babu ka ta yi baki kana zaune a wajen wani ya magana ko wata kasa baki za a harare ka na ɗaya na biyu sai dai ka ji mari ko a ce tashi gaban nan wajen ina jin dukan mun san wannan ba a yadda ka yi magana a gaban manya ba kuma bayan manyan nan sun tafi sai a maka tankiya ta musamman a jakun nan ka cewa kana sa baki a cikin maganar manya kai mu da kafin ma izala ta zo ta yadu an koya mana cewa babbai baka hannu kakka mai mushi kuma har yanzu akwai wannan ladabin cewa karka sa karka fara bashi sai in ya baka ladabi ne mai kyau amma da izala ta zo aka ce kai ba komai kowa ya gaisa da kowa saboda a goge zinubai wato da haka ake wannan ladabin jama'a haka ake yin shida babu wasa a cikin shi to har yanzu ka kalli wannan duk mutumin da zaka ga shekarar shi 20 ko da 3 ko da 5 ko 30 ko da 5 amma ka ji yana kama sunan wani babban malami dan shekara 60 dan shekara 70 wai da sunan zai mai raddi yana ci mai mutunci yana mai izgili yana mai rashin kunya a gaban idansa ko a bayan idansa ko a facebook ko a twitter ko a ɗaki ko a ina ne wallahi ka san cewa wannan wannan matashin babu albarka a cikin abin da yake ko da ku gaskiya yake faɗa ba haka ake yi ba ko gaskiya yake faɗa ba haka ake yi ka kira shi da munanan sunaye ko ka aibata shi ko ka tozarta shi sa'an babanka ko sa'an kakanka ma kuma da mahaifin shi ne a ce malami ya irin wannan kuskuren ba zai mai haka ba saboda ya san mutuncin uba ko kuma yanzu ka kaddara ƴaƴan shi da kai mishi haka za su ga mutuncinka kamar yadda Allah yake ta in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu shi wannan fa da yake wannan abun da za a mishi wannan abun irin wanda yayi sai ka ji kuma yana cewa ai ba haka ake nasiha ba ai in nasiha ce ya kamata a kira shi ne a game shi me yasa bai kira ya faɗa ba me yasa bai kira ya faɗa ba wannan da kusanin tun yana matashi ya taɓa rubuta mu Abakar Gumi wasiƙa nasiha akan wasu kurakure a ilimi ka taɓa jin ya ce bari ya nashara ta a Facebook lokacin ma babu Facebook tukunna ko kuma ya ce bari ya zo ya kasar ne ya raddi to haka ake yin nasiha ibnu rajab na littafi al-farqu bainan nasihati wat ta'yir in dai nasiha kake so ka mutum da nufin kyakkyawar manufar ya gyara kajiye kuskure sai ka rubuta ka aika mishi ko ka nada a murya ka aika mishi ko ka tashi ka je inda yake ka gaya masa amma wai ka ce daga can garinku bari ka aika mai da budaddiyar wasiƙa ko kuma ka ce bari ka yi wai da Allah ai ta sharing har ya kai gare shi wannan iskanci ne wallahi ban san wannan kalma amma ita ce ma'anar ta iskanci ne ba ilimi bane babu wannan a cikin ilimi jama'a wannan abin da matasan mu muke yi babu shi a cikin ilimi Ashekul Albani Muhammad Nasiruddin littafin shi tamamul minna ai kurakurai ne da ya karanta littafin fiqhus sunna ko wanda ya fada muqaddima yana karantar da mata ne ma yake koya musu karatu sai yana nakal yana taqyidin waɗannan kurakurai sai ga sun zama littafi guda ya bada labari yace sai da ya aika man Sayyid Sabiq ya sa a envelope ya sa a Korea daga daga Sham ya aika mishi Misra wata shida bai ji labarin komai ba ya sake aika mai da follow up bai ji labarin kai ba sannan ya zo ya buga shi a matsayin littafi ko ba a ciki ba babu zagi babu cin mutunci gyara ne kawai na ilimi amma ya aika mai da ce gashi in za a buga sai a shigar da gyare-gyaren haka ake yi amma mu yanzu kawai Allah Allah ake mutum ya kuskure kawai kafin la'asar ana haukan shi kuma hawa kai ta hanyar kawai a yayata shi a ayyara shi ta ya zai ya gyara ko kai ne ba za ka gyara ba don ya saba wa ɗabi'a ɗan adam duk wanda ya maka irin wannan cin mutuncin to shedan ɗinka ba zai taɓa barin ka ka karɓa a matsayin gyara ba za ka kalli abin a matsayin cin mutunci ne kuma kai ma in ka zo mutuncin za ka ci in ka ce bari ka kare kanka to da irin wannan abin da matasa suke a nan Zaria da Kaduna da Kano da Sokoto da Bauchi da Maiduguri banda yan Maiduguri ba sa yin wannan ko banda yan Yola amma wannan ajis din namu wallahi duka ba addini bane shedan ne kawai yau dare mu saboda in ka ce gashi dai wannan muna ta buga misali daga tarihin ma na nan kusa balantana kuma na can gaba duk malaman da idan suka ga kurakuran ƴan uwansu abin da suke kenan in ma littafi suka rubuta ba wai za su yada shi bane za su dauka ne su kai ma wanda ya kuskura ko su aika mishi shi kuma in ya ga dacewa kuskuren da yayi cewa kuskure da gaske sai ya karba ko ya ya ainihin wato a ya yada ko wani abu akwai wani malami ran nan nayi magana a kansa wanda suka yi zamani ɗaya da Ibn al-Jauzi ya samu Ibn al-Jauzi da kurakurai da yawa a cikin a cikin wa'azinsa da musamman ash'ariyancinsa da sauransu malami ne shi ma da mambarin wa'azi amma ba mambarin wa'azin shi ya ta da ya tada kura akan raddi ba sai ya rubuta wasiƙa doguwar wasiƙa tana nan a cikin littafin abin nan tarihin Islam na Rahabi da wasu wurare cewa kuma wasiƙar kalmomin akwai akwai zafi amma dai shi aka aikawa shi ibn Jawzi din cewa kai kana cewa kai mai wa'azi ne kana cewa kana faɗan gaskiya kana cewa kana bin Ahmad dan Hanbali me yasa ka faɗi kaza amma dai shi ya aika mai ita a sarrance shi ibn Jawzi ne da kanshi ya haɗa ta shi yana mutane ya ce to alhamdulillah wani ya mun nasiha ni ma ina da amsa a wuri kaza amma wuri kaza ina da uzuri na daidai na amma dai agun shi aka gani to wannan shine salon da malamai suke bi wajen yi ma ƴan uwansu gyara amma mu wannan salon da muke bi salo ne na shedan ta'ayiri ne ba gyara bane shi zaka ga wa kaga an taba gyarawa ya yadda ya yadda cewa gyaran ya gyaru dan ba gyara bane dama yace a a وقد بوب لهذا الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق راوي آداب السامي ده خطيب يغو أتكين الجامع لأخلاق راوي آداب السامي سي بابي يكيتشي وفقال من كره التحديث بحضرة من هو أصن منه أو أعلم منه wanda wato babi da ke bayani akan wanda ya ji kyamar ya karantar alalan ga wanda ya girme shi ko wanda ya fi shi ilimi wasaqa bi asanidihi ba'da hadhihi al-athari wa ghairiha ya kawo waɗannan hadisan da wasu su min zalika daga sai abin da ya kawo ma akhrajahu bi sanadihi an Abi Bakr ibn Ayyash an Asim qala kana dhirru akbara min Abi Wa'il Zirr ibn Hubaysh daliban daliban Ibn Mas'ud yafi Abu Wa'il shekaru shi ma daliban sa ne fa kana idza jalasa jami'an lam yuhaddith Abu Wa'il ma'a Zirr idan suna zaune a wuri Abu Wa'il in ya ga Zirr dan Hubaysh to shi ba zai magana ba domin Zirru muhadrami ne ma ya yi musulunta annabi na ra'ayi to da ya girme shi shi wannan tabi'i ne ordinary shi kuma wannan muhadrami ne da baya magana a gabansa wa akhraja aidan an abi salamata an salamata ibn kuhayl qala kana ibrahim wa sha'bi idha istama'a lam yatakallam ibrahim bi shay'in bisanni yace idan suka zauna wuri guda sai kaga sha'abi da ibrahim idan sun zauna to ibrahim baya magana a gaban sha'abi saboda ya girme shi yana za ka haɗa da mu mutumin da wani ma sa'an ɗan wani ne amma yana so ya magana a madadinsa yana so ya sa baki a wurin akwai wanda da an je makabarta duk ga malamai nan ba zai bari su yi wa'azi ba shi zai fara wa'azi ba wanda ya sa shi da an zo za a yi sallah ko ana halin tafiya ko wani abu da an tsaitsaya kawai sai ya shiga gaba shi ne liman ba wanda ya saka shi ba shi ne jagoran tafiyar ba eh ba shi ne jagoran tafiyar ba ba ba shi ne ba shi ne kuma wato aka wakilta ba ko kuma da an idar da sallah a masallaci kawai sai miƙe ce zai nasiha zai nasiha wannan sai a cikin kambu zaka dangane irin wannan wannan iya shiga an idar da sallah duk ga farfesoshi nan da limaman juma'a sai ga wani kawai dan tatsitsi ya miƙe ya ce liman wai zai nasiha ina na ga kawai tashi nake da fita gona ba ruwana da shi duka malamanmu na a wajen fa masallacin fa wani masallaci ne na limamai da muke sallah a cikin campus za ka yi samun limamin juma'a kamar guda takwas a wurin ɗaya sallah a zara ko la'asar ce kawai Allah ya mutunci albarka amma sai ga wani tafi kawai muke zai wa'azi ni bana ban taba jin wa'azin ba da na wai ga haka na ga dan malamai ne su suna ma jin kunya su zauna ni ko kawai fita abuna bana jira shirman da wannan bi so za ka ji gaban ka ma na faduwa ne a gaban su amma shi abin da ya dame su mutane ne irin sun riga sun jama mishi toka sun riga sun sun kuna ba su jin tsoron wuta ake cewa ko Allah ya gafata mana bayan ya sake cewa wa akhraja wa amir sha'bi akbaru sinnan min ibrahim ibn yazid an-nakhai to shi kuma amir shi kuma ya girma ibrahim din fa ibrahim wulida fi hududi 50 min al-hijra an haifu ibrahim an-nakhai a shekara ta wajen 50 bayan hijira wa amma sha'bi hulalatu al-mashhur kana 60 لستين وستين خلت من خلافة عمر بن الخطاب ko da sita sinina shi kuma haifin shekara ta shida a cikin halifancin Umar wato kamar shekara ta goma sha takwas kenan bayan hijira Umar yana halifa wa kala yace adraktu 500 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam na da suke sahabbai 500 wane mutum wa akhraj al-khatib aidan an ubaidillah ibn Umar kala kala kala yace kala yahya آه ابن سعيد آه كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيصح alaina mithlan lu'lu'i malam yahaya dan sa'idul ansari ya kasance yana mana karatu sai ya dinga bubbugo shine ya suhu yana mana ruwan ilimi kama ana ruwan lu'lu wa yushiru ubaidillahi bi yadayhi ihdahuma ala al-ukhra yana ba labarin yayi haka yace kamar ana zubo da ruwa yana cikin wannan karatun fa yace qala ubaidillahi fa idza tala'a rabi'atu yana cikin wannan tumba dan karatun kaga karatun da gaske akwai shi sai ga wani na gaba da shi yazo shine rabi'a dan abi abdurrahman rabi'atu ra'i faqata yahya hadithahu kawai sai aka ji wannan malamin yayi shiru da yayi shiru dama ana waigawa sai a ga rabi'a ijlalan wa izaman li rabi'a izaman ijlalan li rabi'ata wa izaman lahu saboda ganin girman wannan malami da ya ganshi a bullo kawai sai sai ya dakatar da majalisin sai malamin ya gama abin da yake ya tafi sannan sai ya ci gaba a wadan a gaban sauran ɗaliban shi wa hadatha mislu hadha li izzuddin ibn abdus salam izini ibn aslam da ake wata ke da sultanul ulama ya rasu 660 lamma da khala misra wa biha al-hafidul mundiri ya shigo kasar misra daga sham a kasar misra shi kuma al-mundiri yake rayuwa mundirin nan fa shine abdul qawim abdul azim ibn abdul qawim mundiri malami ne mamakon malami mai targhib wa tarhib sahibi kitabu targhib wa tarhib qala suyuti suyuti yana fada yana cewa a cikin husul muhadara fi akhbari Misra wal Qahira yake cewa lamma da kharar Misra yayin da Izuddin ya shigo Misra balaga Zakiyuddin al-Mundiri fil adabi ma'ahu malam Mundiri ya kai matuƙa wajen ladabtuwa da takwarkwashewa a gaban wancan malam wamtana min al-ifta'i li ajli yace ya daina fatawa ya daina karantawa duk wanda yake da fatawa ya tafi gun Izuddin wa qala kunna nufti qabla hudurihi ce da muna bada fatawa ne saboda malam baya wa amma bada huduri tunda yazo fa mansibul futiya mutaayyanun mutaayyinun lahu yace da haka matsayin fatawa nashi ne yanzu shine malamin fatawa ba mu ba yace da haka na daina fatawa jama'a wa aslu hadha al-adabi asalin wannan ladabin ma akhrajahu al-bukhari wa muslim an abdullah ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yanzu malam da sani ne zai lalubo mana wani abu a cikin hadisi wanda ke tabbatar da wannan ɗabi'a ya ce asalin wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mina shajari shajaratan la yasqutu warquha wa hiya mathalul muslim annabi ya ce akwai wata bishiya ganyenta baya karkadewa ko damuna ko rani tayi kama da musulmi haddusuni mahiya annabi ya ce ku gaya mini me ita bukhari ya kafa hujja da wannan a matsayin babin da ke bayani akan malami ya sakin madalibai tambaya dan ya gwada fahimtar su ko fawqa annasu fi shajaril badiya mutane suka fara cewa wani yace darbejiya wani yace mangoro wani yace gawo wani yace kaza nabi yana cewa a'a waqa fi nafsi annaha nakhla ibnu umar yace ni kuma sai na gane dabino ake nufi kuma annabi ya ce dabino kafin lokacin sa na yawan nan magana waqala abdullahi abdullahi yake cewa fastahaytu amma sai na ji kunyar magana a gaban manya faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce manzo Allah faqalu ya rasulullahi akhbirna biha ya manzo Allah mun baka gari sai annabi ya ce hiyan nakhla to na gaya muku amsar dabino ne al-imam ibnu ibnu al-qayyim a cikin littafin sa wato abin nan littafin miftahu daris sa'ada ya faɗi maganganu da yawa akan fuskar wannan kwatancan ba mahallin mu tsaya mana magana bane tunda ba karatun hadisi yake ba haka nan al-qadi iyad a cikin ikmalul mu'lim da wani littafi nashi musamman malamai da yawa sun yi maganganu akan wannan kwatancan na cewa annabi yayi wahiya matsalul muslimi shi ma jawami'ul kalim cewa dabino yayi kama da mutum musulmi karatu ne mai zurfi a wajen to ibnu umar yace sai na gane me amma sai na ki fada da annabi ya fada kuma naji da gaske haka din ne to amma da muka tafi gida sai na ce ma babana umar ni fa na san abin da ake nufi ban fada bane kawai sai umar yace li'an ta kuna ƙultaha a habbu ilayya min an ya kuna li kaza wa kaza ni wallahi da ka faɗa da ya fiye mun sau ɗabi'an iyaye da suke so a ko'ina ‘ya'yansu su yi zarra ko da za su wuce su kaga shi waɗin bai fara ba amma duk uba bai damu ɗan shefi shi ba wato daraja ce ma a gurinsa ko yana so ‘ya'yan ɗan shefi ɗan wani ko da ya ra'ayi kuma to wannan a shahid shi ne me ya hana abdullahi dan umar yayi magana a nan wajen shine wannan ka'idar ta ladabi a gaban manya kaga da ya zama mai wannan ladabin sai Allah ya yi addinin shi da ilimin shi albarka shine har ya zama ɗaya daga cikin malamai dattawa a cikin sahabbai an yi zamanin da a rayuwa ba a da dattijan malami kamar shi a garin Madina yana cikin sahabbai guda bakwai mafiya riwaya yana cikin sahabbai fuqaha yana cikin malamai na sahun farko a tarihin malamai a duniyar musulunci me yasa saboda wannan tarbiyyar da dattako kuma yana nuna al'adar zuwa da 'ya'ya makaranta dan albarkar da kake samu su ma su samu to mala ya fita mana da wannan fiqhun tanan ta cewa wannan shine asali game da da ƙanana su saurara wa manya har sai manya sun gama magana ga kuma wancan hadisin na kabbir kabbir da aka yi baki wani zai fara tsoma baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye babba a cikin ku aka ce wani ce to kai shiru har babba ya magana zaka saboda haka ko neman aure aka je ko sulhu ko ciniki ko wani bin ba'asi ko ina ne aka je ko an zo abin nan ka dinga bari manya suna magana tukuna kafin ka sa baki ko da an baka dama idan ka ga abin da manyan suka faɗa ya riga ya wadata to ka kame bakinka ya fiye maka mutunci kuma ya fiye maka samun maka da mustaqbali mai kyau ko mun ji dai su ma duk wanda suka yi irin wannan halin girman Allah ya musu falala ɗaliban su su ma sun mutunta su sun samu halin girma daga gun ɗaliban su saboda yau da gobe yau da gobe suna koyawa ɗaliban wannan kyakkyawar tarbiyya har ɗaliban suka koya amma a zamanin nan da aka samu wato rikicewa al'amura alƙalman rayuwa sun rikici aka samu wanda shi da kanshi zai ce ni ya kamata na zama malami duk garin nan ne ya kamata na gaji mala albani aka samu wanda zai ce in an ce zo ka dawo makaranta ya ce a sai dai a bashi majalisi aka samu wanda zai je yana cigiya dan Allah ina zai yi daura a taimaka mai a sa shi karatun shi a gidan TV aka samu wanda zai zo yana nema a taimaka a bashi limanci aka samu wanda za a dinga rigima da shi a limanci ana dauke shi yana yana ja ana ja a dauke shi daga gaban liman ya rike mumbari duk an yi wannan masallacin juma'a a yi rikici masallacin hamsu salawat a yi a yi rikici da mutane akan tafsiri ce dole sai ya yi a ce ba zai yi ba har aje gun 'yan sanda dole rikicin bai kan karatu yake shi duk waɗannan rigingimu ne da suke faruwa a nan cikin al'ummarmu to shi karatu zai albarka jama'a ba sai dai abin da hali ya yi ba kawai Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gama lafiya Allah kuma ya tsiratar da mu daga munanan ayyukanmu da sharorin kawunan mu wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi